الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wadda ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na jokalin domin ɗaura tafsirar alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau mun ina sha uku ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da sha uku 23 ga wata na uku miladiya isa dan maryam 2024 da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci tafsiri na marece mun tsaya daidai aya ta 27 a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal yanzu nan za mu tashi kan aya ta 29 Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma mane masu imani Allah ya ce in tattaqullaha idan kun ji tsoron Allah kun ka kiyaye dokokinsa ya ja'al lakum furqanan Allah zai sanya muku abin da za ku iya rarrabewa da shi wanda da shi za ku iya rarrabewa ku gano gaskiya da ƙarya wanda da shi za ku iya rarrabewa ku gano tauhidi da shirka da shi za ku iya rarrabewa ku gano abin da yake bata da shari'a da shi za ku yan rabewa ku gano abin da yake sunna da bid'a to idan kun gaji tsoron Allah to Allah zai saya muku haske wanda da wannan haske kuke iya ku rarrabe kamar can da Allah ya ce wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi zai saya muku haske kuna tahiya da shi to shine furqan ma'ana hasken da Allah zai saya wa bawa yana haskaka mai daga duhu wanda wasu suke yin shiga shi yana rike da haske daga Allah wanda Allah zai haskaka mishi shi yasa maluma sun ce wannan aya tana karantar da har idan bayu sun gaji tsoron Allah abubuwa guda uku wanda Allah zai ba su na farko Allah zai cika zuciyoyinsu da hasken imani Allah zai cika zuciyarsu ko zuciyoyinsu da hasken imani na biyu kuma Allah zai yalwata ƙirjinsu Allah zai yalwata musu ƙirjinsu na uku kuma Allah zai ba su ilimi saboda idan mutane sun ka kiyaye dokar ubangiji to Allah zai sanar da su a wacce da ya ce wattakullah wa yu'allimukumullah ku sanya jin tsoron Allah Allah shine ke ilmantar da ku lalle ilimi sabab ne na samun ilimi ga bawa matukar bawa ya sanya jin tsoron Allah cikin zuciyarsa yana biyar dokar ubangiji ya kama hanya ta karatu to Allah zai sauke mai kowane iri ilimi kuma shi takawa ita ce rasul amr da an rasa jin tsoron Allah gabawa to shikenan babu mutum kaman mutum ne babu kai to haka ne idan ga musulmi babu takawa yadda ka shekara cewa kai musulmi ne aikin banza ne saboda jin tsoron Allah shine kan dukkanin kowane irin al'amari da jin tsoron Allah ake shiga aljanna Allah tilka aljannatu allati nursilu lil ibadina man kana taqiyan jin tsoron Allah da mai jin tsoron Allah Allah ke sayawa aljanna amma idan bayu ba su jin tsoron Allah to kaga ba za su samu aljanna ba kuma shi jin tsoron Allah ya tace wasiya wadda Allah ya ta ga mutanen farko da na ƙarshe wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah ƙarfin tsoron Allah shi ne dai kan gaba shi ne kan gaba to Allah ce in tattaqullaha idan kun ji tsoron Allah ya ja'al lakum furqanan Allah zai isa ya muku abin da za ku rarrabe da shi abu nabi wa yukaffiru ankum sayyi'atikum duk kurakuranku zunubanku na tsakaninku da ubangiji Allah zai karkare muku wannan zunuban naku idan karkare muku zunuban naku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku duka wannan wa samarat ne na jin tsoron Allah ɗiyan itace ne na jin tsoron Allah duk idan mutum ya ji tsoron Allah to zai samu wannan samarat zai samu wannan ɗiyan itace to ashe lalle mu kasance masu jin tsoron Allah mu kasance masu biyar dokokin Allah kuma an ce jin tsoron Allah attaqawa kamar yadda sahabbai sun kamar bayani abinda ake kira attaqawa an tambayi Aba Huraira wai menene ake kira attaqwa Aba Huraira da wani ya tambaye shi dangane da attaqwa menene attaqwa Aba Huraira ya ce mai abinda ake kira attaqwa kamar kai ne ka bi hayya sai ce mai ka taba bi hayya wadda take da kaya wannan bawa Allah ya ce ma Aba Huraira kwarai na taba bi hayya mai kaya Aba Huraira ya ce in ka kai ga kaya ya kake yi yace ina jaye kahwata yace haka kake yi sai kaga inda zaka yace ba Abu Hurairah Abu Hurairah abin da yace ba Abu Hurairah kwarai abu hurairah ce to zaka takawa shi ne ake kira shi tsoron Allah tare kada kake yi kana gudanar da rayuwarka duk abin da an ce maka Allah ya hana haramun ne ka kawar da kanka yadda ka san ka kawar da kafarka daga kaya kar ta soke ka to duk abin da an ce ma haramun ne ka kawar da kanka akan shi haka kai inda zaka haka kai zuwa ga mutuwa to shin tsoron Allah kenan kenan yanzu rayuwar da muke yi duk abin da an karanta da mu haramun ne mu nisance shi abin da an ce mana abin nan halal ne to mu zo mai gurgurar ikon mu abin da an ce mana haramun ne mu nisance shi gurgurar ikon mu to duk wanda ya tabbata a haka ya tabbata akan jin tsoron Allah Allah ya tabbatar da mu Allah ya ce wallahu zul fadl azim Allah ma abuci falala ne mai girma na'am
wa idh yankuru bika alladhina kafaru yubiduka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khayrul makirin
to wannan aya Allah ya saukar da ita yana karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi bai da labarin bai san yadda ake sha ba bai san abin da ke gudana ba sai ga Allah na karantar da annabi kun ga wannan hijira da sabai ke ta yi suna zuwa garin madina to ashe abin yana ta ƙara bakantaran ƙurin shawo wanda suke kahirrai suna zan lalle al'amarin Muhammad ya kai inda ya kai, don ga mutanen Madina can sun imani da shi, kenan zai samu ƙarhi. Sai sun kai taro na gaugawa, darun nadawa, duk mayan kafirai, duk mayan ƙunin shawa masu faɗa aji, babu wanda bai halar taron ba, duka mayan to za a yi mitin ne za a tattamna a shawo kan al'amarin na sha'anin muhammad su dai tsari da shi a barshin ɗoriya ta suke so to suna cikin tattamnawar sai shaidan iblis ya kai hari wannan taro kuma sai hita irin ta wani tsoho wani tsoho dogon hadisi ne mai daɗin karatu yana zuwa sun ka ce wannan tsoho lahiya daga ina sai ce daga nashad to lahiya ce e to na shi za ku tattamna ne dangane da sha'anin muhammad sai na to in ba ku nima ra'ayina watakila ku karɓi ra'ayina sun ka shi daɗi sun ka ce mai to ya zauna to wannan mitin da an kai wanda ya fara magana shine abul bukhtar abul bukhtari ya daga hannu ya ce shi da shawara ya ce shi abinda yake gani wanga al'amari na muhammad abu guda ne za a yi su huta su kama shi su ɗaure shi don shi wasu labari in suka ɗaure shi sai su liƙe ɗaki ba dai wanda ya sai inda yake har ya mutu kaga sun ka haka zai sun huta wannan ita ce shawarar shi an ce wannan lati ya tsohon maza buga tabule ta ce wannan shawara ba ta bai ce ya ce saboda mabiyan shi in sun gaji cewa kun ɗaure shi ai ba za su yarda ba za su yi shiri za su yaƙe ku wannan dai shawara ba ta dace ba a sake ta kaga ya wace da wannan shawara mutum da ana kira shi Hisham bin Amr bin Al-Amir yace to ni ko shawara ta abin da ya dace tunda ba a karbi shawarar wani ba yace shi shawara ta shine su aza Muhammad akan taguwa a tai da shi mafi nisan ƙasa inda dai ba su jin labari ne ba su jin ɗore shi ƙaga sun kashi can su huta da shirin shi shi shawara ta ke har da ya shirya nuna wannan shawara ba ta yi ba ya ce mutunan da ku kanku ku rasa yadda za ku yi da shi saboda daɗin daɗin bakinsa saboda salon magana ta yi yadda yake magana take kama hankula mutane na biya ta yi ku rabu da shi ku tai da shi wata ƙasa to a can zai ƙare da su ko ya ƙare da su kun ga al'amarin shi gaba ɗaya ya girmama can waccan tawaga ta shi za su kama ku hari gaba ɗaya wannan ba shawara ba ce hai sun ce wannan tsoho kai akwai tunani gare ka ashe ba san bai halakar da su ba ne to abu jahalin shi ma kusan sharri ne shi ne fir'aunu hadhihi al-umma annabi ya ce fir'aunu wannan al'umma shi ne abu jahalin wasu wannan sura annabi ne mai shi annabi ne mai shi sunan shi hakan min hisham annabi ne mai wannan suna annabi da suna mai abu jahal yace to shi shawarar shi yace kuma wannan shawara daga gare ta ba wata shawara wadda za mu aiki da ita in banda wannan shawara yace nan kabilori ne nan gamu ko ce kabila ta ba da saurayi maji ƙarni da makami kowace kabila sai su zo su kewaye gidan shi in sun kewaye gidan shi su yi mai kisa na mutum guda kun gane kisa na mutum guda ma'ana idan su dangin muhammad banu hashim sun ka zaburo ware ya kashe muna muhammad sai duk mu zaburo mu ce mu ne duk wannan kabiloli kuma kabila guda ba ta iya kabilu dole su dangana a ba su diyar ɗansu da an kashi yace shi na a shawarar shi sai shi ɗaya buga tabu da ce wannan matashi ya yi ku ra'ayin ƙwarai wannan shawara ta shi ta zaɗo ka ita zaɗo ka abin mamaki annabiyar labarin inda yake kuma ga shi da dare ne fa kai tsaye Allah ya tura mala'ika shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji cikin yanda ake kar ka kwanta bisa wannan shahadar taka ka ta ka yi hijira ko midiyar ku ta yi kuwar garin makka dama annan jiran lokaci ne yake yi a yi sabon suna ta hijira suna ta tahiya shi jiran lokaci ne yake allah shi ma umarni saboda kusa annabi bayan hijira sai allah ya ce shi ta yi to abubakar dama annabi ya tsayar da shi saboda irin haka cikin daren nan annabi ya biya gidan sayar na abubakar dama wanda annabi ya bari bishin hida ta yi shi ne sayar na ali na cewa ya kwanta bishin hida tasa idan suna ganin duhun shahida akwai mutum kwance hankalinsu ba zai kawo za su tawala annabi muhammad ne a kwanci shi ku ba shi ba ne sun ka ce annabi ce har in sun kashe ka za mu haɗu aljanna kuma ba su kashe ka ba za ka iske mu madina sai ya tare sarwa iyalin annabi to haka annabi Allah gashi ya bar gari ya bar gida ko da zaka bakin kofa kuma ana kewaye da gidan shi amma kaki ya hito waje duk Allah zuwa musu barci ayoyi bi na cikin suratul yasin Allah ta annabi ya karanta su inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahun ja'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum su ne ayon da ake layar zana wajen da an ce annan ya hato ba su gane bar su yi layar zana su ba mutane to Allah haka annabi ya hato ba su gan shi ba ya kama hanya ya taye shi suna ta gadi suna gana annabi ya suke gadi ashe sayar na ali ne ya kwanci annabi ya zo gidan sayar na abubakar sun ka kama hanya dama ita wannan tahiya kullum ana cikin shirin ko ta kwana sayar na abubakar ya saye raƙumma biyu saboda wannan tahiya da wanda kuma suke gida wanda yake gida shi zai gwada musu hanya an riga abubakar ya tsara komi kullum cikin shiri na yake kaji mazan fama kullum cikin shiri na yake shi da ya an riga an ɗauki janga wanda zai ɗawainiyar komi ai kamar gida haya ne kana nihin zaka shiga gida misali ka- kana zaka yi biki ko kaga wani tun kaki a yi biki da kuma yake doka gida haya amma bai da gida ko da dai ba da abin sa kawai dai ya dai bar gidan da ya sai ko dai dashi na nashi na ko ba haka ba to kamar haka ne kenan wannan mutum ya shirya ma biki ko ya shirya ma inda za a ka amarya to kamar irin wannan tunanin na sayyidina abubakar deja an ƙara komai an tsara komai kenan duk lokacin da ya taya za ta tashi komai yana shirye ya lamu bayanta komai yana shirye da wanda zai gwada musu hayya ya taya dawakin ya gwada musu hayya an tsara komai annabi ga su da abubakar sun taho sai sun ka shiga sun ka shiga wani gari hira sun ka shiga gogo gari saurin abin nan gari hira'in afuwan gari saurin suna shiga wannan kogo shawa suna bincikawa ashe wanda suke gade sayyidina Ali ne sai labari ya bayyana ga shugabanninsu ba han Muhammad bane sayyidina Ali ne dan sun tashe shi inda Allah ya gyara ba su kai mai hari ba sun tashe shi suna ga sayyidina Ali sun ce aina sahibuka ina yi yace la adari sai inda yake kawai yanzu an shiga fagamniya ta bida sun kawo da mayan shawa. daga nan mayan ƙunsha sun ka aza jinga da dukkanin wanda zai kawo musu muhammad ko da gawar shi ce dai su kawo za a ba mutum raƙumi ɗari raƙumi ɗari sun ka tabbiyar shiga ko abin mamaki suna biyar shiga sun ga kusan wannan gara saurin to kuma wani al'amuran allah allah ya sanya abin gizo-gizo ya lallanka yi wurin ba ka da cewa mutu ya shiga nan ko mai rushe hankalinka ba ka gani abin gizo ga ce mutu ya shiga nan kuma abin mamaki ga su ga su annabi yadda ka san mutum na kasan tabu kai ko kana tsaye shi yasa sai na bakar ya ce wa annabi inda ɗayansu zai duko zuwa ga dudduge nai suna yin su gane mu annabi ya taba ya abubakar ma zannuka bi sanaini allah sallallahu alaihi wasallam me kake zato ga mutum ukun da Allah Allah ukun su da mutumin da Allah Allah ukun su ba za su gamo annabi wasai da sun kai iri uku cikin wannan kogo iri uku malam kuma da yanda an ka tsara da me zan waye ka musu abinci Abdurrahman dan nan sayyidina Abubakar afwan shi ke ka musu labari duk cikin da ake duk abin da ƙwarin ke tattaunawa har suna nan suna neman ku kenan ku dakanta kar ku yi tu ga asma wa diyatai abubakar ita ke kai musu abinci ga makiyayen da an kasa kai ka wanda ita asma wa za ta yi kan abinci abdurrahman ya bi kanan sai an kasa kuma wanda yake shi ko mai dabbobin da iya taho sai shi biyo ta hanyar ta ba a gane ko an kai kawo wurin nan ballan tana su san ana zakuwa wannan wuri akwai wani abu nan haka sai sun annabi sun kai ne uku cikin wannan ga cikin wannan kogo sai labari ya zo musu cewa an ƙara neman su an ƙara neman su lokacin da sun ka yato sun ka tai garin abin nan garin makka madina afwan to shine Allah ke karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa id yamkuru bika allazina kafaru tuna lokacin da wanda suke kahirai ka tuna lokacin da suke kulla makirci akan ka annabi bai sani ba Allah na tunatar da shi Allah ya ce abin da suke shirya na makirci na farko dai liyasbitu ka ko dai su kame ka su daure ka aw yaqtuluka ko su kama ka su kashe ka aw yukhrijuka ko su fitar da kai daga cikin garin ka Allah ya ce wa yamkuruna suna kullakullan su na makirci wa yamkurullah Allah na shirye yadda zai tsiratar da kai wallahu khairul makiri duk wani mai kullakulla Allah shine mafi alkhairin masu kullakulle dan su duk masu kulle kulle kulle sharri ne shi ko kulle Allah na alkhairi na da yanda zashi shi sama maka mahita su suna kulle sharri shi ko Allah na kulle yanda zai sama maka mahita kaga wallahi khairul makiri da kenan na'am
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين Allah ya ce wa idza tutula alaihim ayatuna sa'ilin da ake karanta musu ayoyinmu su wannan mushrikai da ire-iren su qalu sai gaji suna cewa karsa mai ila mun ji na bahaushe ji dai mun ji amma yarda ba ta zan dole ba ko to mun ji kuma ka sani suke ce ma annabi launa sha'u da mun ga dama la kulna misla hada sai mu faɗi irin wannan magana ina mun ga dama mu mu kirkiro ai ba wata aya bace in banda da kogo sai mun ga dama sai mu yi iri ne sai mu to kuma har su ga dama ba Allah ya kalubale su Allah ya kalubale su to ana cewa su zo da Qur'ani sun ka kasa an ce zo da sura goma sun kasa an ce zo da sura guda sun ka kasa amma kuma ka ji launa sha'u la wallahi misal hada ce in hada sun ce ba kun bane illa asatirul awwalin ba ce wata tatsuniya ta mutanen harko hai Allah ka kare mu da karyatawa na'am وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
to daga cikin manyan kayare akwai wanda ake kira nazar bin harisa nazar bin haris yana izgidi har ya daga hannuwa yana addu'a lala addu'a muguya addu'a Allah ya ce wa idh qalu allahumma to ne lokacin da sun ce ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indika inda wannan qur'ani gaske ne daga gunka ne kamar yadda Muhammad ke faɗa fa'amɗir alayyar hijaratan mini sama'i, wai Allah ka yi mana ruwan duwatsu daga sama, wai musu ruwan duwatsu a halakar da su daga sama, sun ce a wuyi tuna bi azabin alim, ko ku ka zo mana da azaba mai raɗaɗi. Ai, wannan ƙarshen jahilci kenan. In kana da tsagoran jahilci wannan shi ne. Ce sa wata ran Mu'awiya, Mu'awiya, suna tattaunawa da wani mutumin ƙasar saba'i kun san ƙasar saba'i inda bilkis ta yi mulki to sai shi ma'awaya ya ce ga duniya bai taɓa ganin mutanen da suke hasararru kamar a ce gidadawa wanda ba su aikin da suke yi ba kamar mutanen ƙasarku ya ce mace mace ta zai ce mai mulkin ku ina mazi zai ashe ya tuya mai ya tura mai taya ko wai mace ta zai mai mulkin su ba haka alhudu ta ce alhudu hura ce ba inni wa shattum ra'atan tamliku hum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim to shi wa ashe shina da abin cewa tunda ka san abin da mu'awiya mutunan madina ne bakolin shi ne ya ce to ai duk abinmu dai duk abin da mun kai ba mu wawancin mutanenku ba su da saboda wawanci wasu daga hannu ce in kana haza huwa alhaqa min indik fa amdir ala alhijarati min as-sama'i maimakon su yi addu'a su roki Allah Allah in gaske ne daga gare ka na shirye da mu akai sai su roki azaba akwai wancin da yake da wannan sai mu awaye shiru dawa an ce dan wake guda gaba ta iri to ga wani abubuwa da ake gudanar suwa na yanzu cikin mutane in kabila ku ta taɓa wani abu to da wannan kabila za a shan ku biyu da ka zo kana barazana da an ce kai yan ga manta sarkin ku na can da wuri ga abin da ya yi sai ka gane baki kuma ba wani da ka iya cewa ta ga sarki ya jawo mu to haka na sai mu awaye shiru sai da ya san daga ƙurin shaida to akwai abubuwan da 'yan ƙabila ta aikata ba su ba su jin daɗi aikan mutanen ba'ifa ne da sun kai aika aika ga annabi lokacin da sun yazo har sun kai ta jifa ta yi ai kaga har yanzu ana hira ba su jin daɗi ba su jin daɗi ta da cewa ba su sun kai ba amma babu babu daɗi to shine yace wai in gaske ne daga gare ka ne Allah ka yi mana ruwan duwar watsu ruwan watsu a wuya ta lafi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi to sai Allah ya ce وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah ya ce ba su sani ba ne da suke cewa a yi wasu ruwan dora wasu ko a zo musu da azaba mai raɗaɗi Allah ya ce aiwa ma kana Allah wa liya azibahum bai kasancewa ga Allah ya azabtar da su wa anta fihim kai annabi kana cikin su ba a taɓa yin haka ba babu al'ummar da Allah ya halakar da al'ummar annabi na tarrus in lokaci yayi na azabtar da su hijira ce za a cewa annabi in hijira sai a halakar da su yalla mun fahimta ai mun ga duk annabawan da Allah ke ta halakar da al'ummomin ai babu su ne sai dai bayan gare su a ce su yi hijira su tafi ko ba haka ba bayan gare su abinda zai biyo baya kuma shi biyo baya sai dai su komo su ga yani al'amari ya kasance amma annabi na ga ƙasa Allah shi ya zaba ga al'umma ba zai yi ba Allah ya ce a bana bi kuma wanda ba su sani ba wa ma kana Allah mu'adhibahum bai kasancewa ga Allah shi azabtar da su wa hum yastaghfiru alhal suna istighfari nan ba su ke istighfari ba amma albarkacin kaza ne saboda akwai mummunai garin makka masu istighfari to wannan ayoyi ka aza su da faifai ko wannan aya ka aza ta da faifai ka gano mahimmancin istighfari kuma ka gano mahimmancin masu imani cikin al'umma wallahi istighfari gashi Allah ya ƙi musu azaba saboda suna istighfari gashi kuma Allah ya ƙi musu azaba saboda akwai mummune daga cikin su shi yasa dole kuke kyautata mazato mutanen kirki na to ku rika tallafa musu ga ibada da suke yi ku rika tallafa musu domin su yi tsaye da cinin su karantar da al'umma saboda yawaitan masu alkhairi cikin al'umma wallahi shine dokaka shine darajar su wallahi ko wani mutum kake kyautawa da wannan tiji bawo Allah mai kokarin ibada wanda bayan ka dau ba a san shi ba amma kai ka san shi kana kyauta mu zato zo kai mai goma ta arziki kuma ka roƙe shi ma addu'a wallahi Allah yana rike azabatai yana rike tarabobi na bala'i wala ta sanadiyar wasu ta sanadiyar addu'an wasu ba wa mafi kaiwa nan ga kana doka zai wasu takara karya ba shi ko ga Allah mutum ne mai daraja ba mamaki ta sanadiyya ta ne garin ku ba ba wai karcan ku ba ba mamaki ta sanadiyya ta ne garin ku Allah ya rangwamta muku ba sani ba to kuma da falalar istighfari ba ta yi wani mutum na istighfari ya taɓe ba ta yi wani mutum na istighfari ya rasa yadda za shi ba shi wallahi mu rike istighfari ko mu rike shi tsoron Allah kuma mu darajantar da masu imani mutanen kirki wallahi sai Allah ce gaba ya ce
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
to wannan aya da Allah ya saukar da ita yana karantar da cewa ba zai yi azaba ga ba zai yi azaba ba ga mushrikan makka saboda ga annabi cikin su kuma ga mummune na istighfari to sai Allah ya saukar da wannan aya da ya karantar da mummunai jinkirta musu azaba da an kayo ba da Allah na so su bane wallahu la yuhibbul kafirin kafirai Allah baya son su ina mun fahimta ba wai Allah na kaunar su bane yana son su shi yasa bai azabtar da su ba Allah ya ce wa malahu ni ke hana wa malahu me ke hana Allah yu'adibuhum Allah Allah ba zai musu azaba me ke hana Allah shi ba zai ba sai musu azaba ba ba abin da ke hana Allah shi musu azaba waccan da wadancan dalilai ne kawai na ga annabi cikin su kuma ga shi kukura istighfari wannan illa ne kawai ya hana Allah shi musu azaba yalla mun fahimta ba wai da sun cancanta ba ba dan Allah na so su ba ba dan suna mutanen kirki ba Allah ya ce wahum ko wahum yasudduna anil masjidil haram wanda ke kangewa daga masallaci mai alhurma Allah ba zai musu azaba ba ba shi kenan jinkirin da aka musu akwai dalili ko wannan laimi kawai na kangewa daga masallaci mai alhurma da suke yi ya cancanci Allah shi musu azaba saboda Allah ya ce wa man azlam mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismu kariba annabi fa ya zo zai yi umara da shi da sahabbai ne an daga an ka ba su labari ga muhammad can ya tsaya bakin hudaybiya yana neman izininku ku ba shi dama bai to da niyyar yaƙi ba ba yaƙi za su yi ba su yi umara ne kawai su koma sun ce ahir ba za su shigo ba su shigo garin makka sun manta yaushe na aka yaƙin badar su karkashe musu uwaye da dangi kuma su bar su gari ƙariya ne sahabbai suna so a ba su dama da Allah tun da sun hana mu shiga a ba su dama su yi yaki don su nuna musu cewa ba kawon lasa ba ce Allahi sun doke zahi suna so annabi ya ba su dama saboda abu wannan reni wa yana suke gani ya mun kusa shigowa garin makka a hana mana shiga kuma da yawa mu ga mu yan garin makka ne sun ɗauki zahi can da suka ba su dama sai Allah ya hana saboda hikimar can cikin garin makka akwai mummuni masu imanin sun ɓoye imaninsu in za ka ba ku dama kun ce kuka yaƙi kuna gane su Allah cewa ya lauta zayyano la zaban allazi na kafaru minhu azabana inda kuna yin rarraba ku gano ga su masu imani inda akwai alama da huska wanda za ku gano ga mummunai ga kahirai sai a ba ku dama ku yaƙi yanzu aka ba ku damar ku yaƙi kuna ya karshe ma yan uwan ku sani Allah hana musu yaƙi to yanzu da za a yi sun ce annabi sai dai ya koma ba dai wannan shekara ba ni ba har gani ha ga su ga gari ha a hana ma shigowa kamar za a ce mutum ya tsoro daga yamai ya tsaya baki an raguma shi suna neman izinin sarkin gari ko gwamnan gari a ba su dama su zaka su yi abin suka su koma ba yaƙi za su yi ba a hana musu a yawa babu daɗi ko kuma yan ƙasa da duka yan nishar ne ba babu daɗi tukar haka ne sun ka koma to da Allah wannan launi bai isa Allah shi wasu azaba ba ya isa amma shi yasa Allah ce ku yi hankuri ba wai ba su cancanci a yi musu azaba ba ne akwai dalilin da sa ba zuwa a yi musu azaba ba to shi da Allah ya ce ta kaga Allah ba zai musu azaba ba wahum yasudduna anil masjidil haram wannan suke kangewa daga masallaci mai alhurma wa ma kanu awliya ahu kun ba masoya Allah bane ba Allah bar su bane wai saboda masoya Allah ne wa ma kanu awliya ahu ba masoya Allah bane saboda ku sani in awliya ahu ba kowane bane masoya Allah illa almuttaqun sai masu imani ku mummune ku ne masoya Allah walakin aktharuhum la ya'lamun sai da mafi yawan masu sani ba to wannan damiri na wa mata no auliya aho wasu na ba da damirin zuwa ga ɗakin ƙaba suna ba da mirin da ɗakin ƙaba saboda shawa suna alfahari na cewa ku mummunai musulmi wa kuna nuna muna wai ku ne masu son ɗakin ƙaba ku ne masu kaza mu zagura masu son ɗakin ƙaba mu mun yi ku son ɗakin ƙaba saboda muke kula da shi muke tsartace shi muke mai riga wannan riga da ake muke mai kaza alhazan da suke sauwa muke shayar da su muke kaza muke kaza suna shishi daga suna alfahari sai Allah ce haba yanzu wanga aiki na ku za ku hada da aikin mummunai أجعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيله Allah ta lasta wani inda Allah yanzu ku da kuke alfahari wai kuna share daki kuna tsaftace shi kuna shayar da alhazai kawai shi ne yake ku a ja'alatu sikatul hajj kuna sai wannan aiki da kuke yi wa imanatul masjidil haram da rigunan da kuke wa daki kaman amal billah kaman mu'mini mai imani kaman masu imani da zazakuwa su yi talbiya su kade ta Allah shi ɗaya da bauta ba ne bane ku duk aikin da kuke na jahiliya aiki haji na jahiliya da kuke kuma aiki ne na shirka shi mummuni in zo bakin ɗakin kaba yana cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka kaga tauhidi tsabaro mummuni ya tabbatar ya tabbatar da cikin komai nashi Allah ne to amma ku ya kuke talbiya to kuka labbaik Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika illa sharika lahu wa laka tamliku huwa ma malaka shirka tsagoro wai karbawa ka karbawa ka baka da abokin tarayya sai abokin tarayya nan naka eh da shi da abin da mallaka naka ne amma dai abokin tarayya ka ne da shirka wala shi kuma zindir abin da muka yi bayani baya to ina son daki to shi yasa ake mai wasu suke mai da damiri ga dakin kaba da kuke cewa ku masoyan dakin kaba ne kada kuke wa ma kanu auliyahu dan gashi wahum yasudduna al masjidil haram sun kange mutane daga masallaci da su ibada ashe wa ma kanu awliyahu ba masoyin masallaci bane ai ma son masallaci so suke a zaka araya shi da ibada kuma gaba to amma mutum yace yana son masallaci kuma yana like shi ba shi ayi ibada ciki son gaskiya ne a'a me son masallaci son shi ke araya shi da ibada to ku ko ba ku son araya shi da ibada kin da kun ce kuna so ne ƙarya kuke yi in awliyahu illa muttaqun ba kowa ba ne masoyan masallacin sai masu imani mummunai kenan biyan da kan mayar da miri duka dai hassara ce mutawatira na'am
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
to kaga idan an kamar da damiri ga masallaci wannan aya kamar za ta ƙara tabbatar da haka ne saboda Allah ya ce bakin ɗakin ƙaban da ma suke cewa su ma suna ibada haka suke cewa ai su ma suna ibada suna suna suna ibada bakin ɗakin ƙaba suna sallah Allah ya ce sallar da suke cewa don ku sani Allah ya ce wa ma kana salatuhum sallar su ba ta kasance ba inda albaiti a wurin ɗakin ƙaba illa muka alfaci shewa shewa ce kawai wata su da taɓe kawai shi ne suke yi tare sai Allah siffanta ibada su hargowa ce dan da an ce shewa da taɓe kamar ka ce kuwa banza ce kuwa ce kawai tashe masu kuwa a cikin masallaci suna ganin ibada da suke aikin banza ne musamman masu zikiri da gitar ana ta kowa ana ta gaza kuma a ce da sunan ibada wannan kowa ce shewa ce kawai da kowa na gashi Allah siffanta aikin masu wannan dubu abin da suke yi wanda Allah siffanta da cewa da shewa da kowa shine yanda Allah ya ce wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun idan annabi na karanta da al'umma ne sai ce kowa ku so ku daga sauti ku ta hargowa ku ta naku irin naku wanda kuke yi kuna talbiya irin ta kuna kuwa sai mutane su yi ku su kyale shi to sai Allah siffanta wannan ibadar ta cewa ce kawai da tabe da shi duk mai ibada shi sa shi ibada da an karɓar da shi ba ka sa gitar da waka kana ta yi ka ce kuma addini bane addini na shewa da waka duk ba addini bane Allah ka kare mu wanda kun ga yanzu saboda samun kayayyakin zamani na kiɗe-kiɗe wanda ake goga wanda ake busawa kadiba yanda ake ta wasa da sunayen Allah da suna addini wasu ma har cikin masallacin ne kuma da suna addini da Allah ya wannan zai kama da addini da Allah yanzu kama da addini hai Allah ka kare mu wallahi na'am fa zuqul azab kana ta mako Allah ya da haka fazuqul azaba ku dandane azaba bima kuntum takfuruna sanadiyar kafircin da kuke yi na'am innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyafuddu 'an sabilillah fasayunfiqunaha ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
to abin mamaki bayan an komo daga yakin badar an karkashe zababbin shi duk wani mai fada a shi wanda ake ganin zababbe ne ana shi da shi muhammad ya kashe shi yanzu ya za a yi sai sun kai taron gaugawa sun kai shela sun ce ya ku taron kwanan sha ku sani zababbinmu an kashe su da haka duk mai kishin ƙasa ta duk mai kishin mutanensa to ya tana da dukiya sai ya dukiya domin mu yi shiri mu yi ƙarhi mu yaƙi muhammad mu karkashe shi to daga nan ha ko da an kashe ma duk abin da ke gare ka kana iya sayyawa don a yaƙi muhammad an ka yi kwamiti an ka tara dukiya na shirya ga annabi muhammad wannan shi ne waɗabi'ar kahirai har yanzu wallahi har yanzu game da yaƙa addini ba abin da ba su yi amma mu ga mu musulmi game da musayya dukiya addinin namu ya ƙara haɓaka wanda ba su san shi ba su ƙara sani nai a sanya abubuwa a zamanantar da wasu abubuwa da yawa ta yadda za a fahimta ta yi in ilimin boko gare ka ko da kai yadda za ka rubuta wankan jaraba ne yadda ake ne da yaren da ka iya ka tura ma al'umma su fa'idantu ka san ma'anar kalmar la ilaha illa ka fassara ta da wani yare ka sanya dukiya kowane ira bane a sa na a tura wasu fahimta ga mutanen Allah ba mu masu fikira masu ilimi wanda sun kware ma ayyukan zamani amma da yanzu mutum zai gayyaci wasu ce to abinda muke so mu Allah ba mu ilimin bangaren boko ko Allah ba mu fikira dangane sarrafa abubuwan zamani muna son ku kama muna ku zo ku kawo dukiya da kaza da kaza dan kaza muke so mu zamanantar da shi mu halba shi ga duniya dan mutane su fahimce shi su karo addinin mu sai su ce kai wani ana ta yi ana ta yi ba wani abu bane sai a raunana kama duk kokarin kamar su kina a wurin suka hare wallahi malam kwamitikin ne gare su daban-daban na tallafa mu addinin su na ƙarya amma mu da addinin gaskiya in yau an ka ce a taimaka gobe an ka ce a taimaka wani mayan masallacin na hausa salawatu ne canza masallaci yake yi ce kai da ka san sallah a ce kuɗi a ce taimako ha a yin masallaci suna yanzu akwai masallacin da ba musulmi sun suna ba tsawon gwamma kun da san tsawon gwamma ko wai masallaci a cewa tsawon gwamma wasu saboda bayan Allah suna sauran kawo koken su su ce a taimaka fi sabilin layi in za in za ta wani za ka tsawon gwamma na zuri muka iya masallacin Allah wai tsawon gwamma ai kun san tsawon gwamma ko gidan da wani can da tsawon gwamma inda ka tura ka sai an tsaye ka abincika sai an amshawar abu gare ka to masallaci ne tsawon gwamma ko musulmi ne ba inna da to ka san da irin waɗannan ko lima a yamma suna da an gane ga an toto a ce ga mutanen ta nan kuma wani liman na mai haɗa su da ubangijinsu tun kafin ma a yi sallah wani za a yi da shi tun kafin a shiga sallah a yi kuma ko mai kanku ne ba da ubangiji ya shige muku gaba ne ku tattauna da ubangiji ku shine kun kawai irta wakilin ku ne zuwa ga ubangiji amma ga ki ya shiga ba da sallah ko hindige shi ƙarshen ga wani wani mai in yana yawan kabali da ba'adi a ce kai liman nan ha suwa ta mai yawa sai dai a ce da adawar suwa ta mai yawa to ba a ɗaukar matakin za a taushe wannan suwa Allah mu ji tsoron Allah Allah mu kiyaye a ya kamata kowane masallaci kowane masallaci ya kamata musulmi mu taimaka mu dubara mu zai maka tunani da kowane masallaci ba wasu na musu rawata ba yana juma'a ba kowane masallaci har inda mun kasa wani wani zuwa Allah kai ne liman ya kamata mu masu sallah masallacin nan da Allah ko dai kasalance mu zan ɗaya wata rana wanda zamu nan yan cikaru cikaru ko jika bi jika bi a dan ba liman kin nan ta shi wata bukata to ba mu da wannan in ka shekara shekaru annabi nuhu ba da sallah dai aburansu da kai sai dai ba zai ce wala malan lahiya ce wallahi wata yan lalura ce kai ba ka sa abuwa na da malan sai a hankali kuma kana so ka tsaya kai hira dogon hira abuwa na ya san hira da aka yi ta za ta ciwo da gashi ci abuwa na malam ba ku ku faɗa ku faɗa mana jarumomi wata kawai sai a yi sallah kawai na sauka ko wani za a sa wani za a sa limanci ake koyin bai ba wa Allah ba mu da wannan amma wasu shawoyi suna yi suna da kokari sai ga duk kusan salloli sai ga ayi sallah ana dan sai ji heli mai yaji ana charas charas charas kaga ka san da balai da ba da ba su gori ba abada Allah to Allah mu gyara mu gyara kaga su ka sai ya dukiyo su ke domin su yaki addini su yaki addini da shi ne Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum wanda suke kafira suna ce da dukiyoyinsu li yasuddu an sabilillah domin su kange ga hanyar Allah Allah ta fasa yunfiqunaha Allah ce za su ta ciyarwa mana su ta ciyarwa kenan eh za su ci gaba za su ci gaba za su bari ba Allah ta summa takunu alaihim hasara sannan kuma abin ya zanna dama gare su to kai da ku da kun sai ku ku ba zama na dama sai dai alkhairi ga waɗanda Allah ce su in sun sai aikin banza na nadama ce nadama ce zai nadama ce za su yi amma kai ga inda in ka sai alkhairi in ka sai duke ka alkhairi ne ka san dai yanzu akwai daɗi kai liman ya ba sallah kai hannu hannu da shi sai shi ka bar wani abu wani yana ba mu labari da sun ƙara sallah sai wani alaji zai musafaha da shi ya aza wani abu na zai bude wani wacce da ya haka yadda kirce alaji hannu ashe komai babu ya abu irin da ya so gada ta lasoga da shi da Allah ya ce sun matakunu alayhim hasara sannan abin ya kasance na dama gare su sun mayu gwalabun Allah ya ce kuma za a rinjaye su kada za su ciyar kuma sai a rinjaye su Allah ya ce wallazi na kafaru ila jahannama yuhsharun wanda suke kafirai Allah ya ce zuwa ga jahannama za a tara su gaba ɗaya Allah ka kare mu na'am ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الله ليميز الله الخبيث دومين الله يبنبنت ya tsame alhabisa wanda suke lalaku min al-tayyibi daga wanda suke na kirki wannan alkiyama kenan domin wankazul yawma ayyuhal mujrimun wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku makanakum antum washurakaukum da sun taho da su da abokan da Allah ce makanakum ku tsaya nan ku tsaya nan fa zayyalla bainahum yau rabewa ake yi ba wuce ce ba ba kare biyar da mu nan duniya da ake ake garwaye amma alkiyama wallahi rabiwa ake yi mummunne daban kafirai daban mummunne daban kafirai daban eh shi yasa Allah ce wa abin nan wa idan nufusu zuwujat yayin da rayuka zuwujat an kada su wa junan su wasu na cewa yayin da rai an kada ta da gangan jiki duka fassara wannan tayi amma wa idan nufusu zuwujat yayin da rayuka an kada su wa junan su ga na kirki ga na banza ga mutanen kirki ga mutanen banza ce wamta zure wa ayyuhal mujrimu to shi da Allah ce li yamiza Allahu al-khabith min at-tayyib domin Allah ya rarrabe al-khabith la laku min at-tayyib daga wanda suke na kwarai Allah ya ce wa yaj'al al-khabitha Allah kuma ya sanya lalaku ba'dahu sasha su ala ba'd akan sashi fayarkumahu fi jahannam Allah ya ruga su cikin hutar jahannama fayar kuma hu jami'an Allah ya ruga ya abin ya ruga cikin hutar jahannama jami'an abin da ya tattara su gaba ɗayan su fa ya ja'ala hu fi jahannam sai ya tara ya zuba cikin hutar jahannama bayan an tara su wuri guda zumara nan sai kuma gargado su zuwa ga hutar jahannama Allah ka kare mu Allah ya ce ulaika humul khasirun wannan su ne wanda suke hasararru na'am قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
lokaci yayi sai gobe insha Allah saboda kunti biyu na sun ka rage kuma wannan aya ya kamata mu mu karanta da abin da Allah yake yi mana bayani akan munafikai sai mu ga bambanci yadda Allah ya rarrabe tsakanin munafikai da wanda suke kahirrai sai mu ga munafikai sharuɗa nawa Allah ya gindayo akan wanda suke munafikai kuma kahirrai sharaɗi ne wa Allah ya gindayo sai mu gano wani hadari tsakanin munafikai da kahirrai nan da ya kahirrai mu yi so man tabi Allah ce kul lillazina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf abinda aka faɗa gare su iyan tahu da sun bari da sun aje kayarci sun bari to duk abinda ya gabata al-islam ya jibu ma qablahu duk abinda ya gabata kuma an kare amma za mu ga munafikai sai da Allah ya jeranto sharuɗa ɗaya ɗaya ɗaya har kusan hudu Allah ka kare mu da munafici Allah ya kare mu daga aikata kahirci abin da makaranta dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna ya ɗebe cikin zuciyoyin bayansa ya Allah bayonka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmi da cikin halin kakanika Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu duk musulmin da sun karga mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai sawa Allah kyauta mu komanmu mu ya Allah ka masu bara addu'o'i tabakunan mu Allah ka san su ka san bukatocin su mu da su Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka zama da mu lafiya cikin wannan kasar tamu da sauran kasashen musulmi gaba daya duk masu nufata wannan kasa da shari da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka da sharrin su gare su Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ta ko'ina ya Allah ‘yan uwa musulmi da ake azabtar da su Falasɗin da sau ƙasashe na duniya Allah ka musu ɗoki Allah ka musu ɗoki Allah ka tabbatar da mu akan wannan addini na musulunci Allah ka karɓi rayuwar mu a ci wannan addini na musulunci Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka sa aljanna ce makomin mu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين